أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سعد النبيين وعشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا لم أنت العلم الحكيم بشرح لي صدري ويسر لي وهل عقدة لسان يفقه قولي dukkanin dangi na yabo da godiya da jinjina da kirari shi tabbata ga sarki mai kowa mai komai Allahu tabaraka wa ta'ala wanda ya sake kaddara saduwanmu a wannan markazi mai albarka markaz ad-da'watu ila Allah wa rasuli wanda yake karce dispensar garin Zandar jamhuriyar Niger Allahu akbar mai president di Niger Republic di Niger Abdurrahman Chani insha Allah yau muna sha bakwai da watan safar wata na sha bakwai a kalandar musa musulunci sha bakwai da watan safar wata na biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da shekara ta dubu biyu da arba'in shekara ta dubu da dari hudu da arba'in da biyar bayan hijira ta manzan tsira farin jaka da annabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda ya dace ko kuma ya muwafaka da biyu da watan September wata na dara shekara ta 2023 miladi insha Allah ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani da girma muna cikin suratul baqara kuma mun zo aya ta 38 kuma yau kuna ganin mu da yani dattijan malam wai mutum wai ya yi sabo ne na ciya ya shi ne sabo wannan tsohon malami ne da kake shi ana gangaram kare gwani ba gwagwani gangaram ciki da karatu ko ciki ban da karatu to wannan su kuma wai mutum ya ce yau ne a ba mu yake jan karatu ina fata ku fahimta kuma yau insha Allah ba tare da lokaci ba shine zai jawo baki kuma mu fasa baki insha Allah na Qur'ani to cikin suratul baqara da aya 38 Allah ramma ba tare da lokaci ba tafaddal mashkuran ma'zura lazina kafaru wallazina kafaru أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله تبارك وتعالى يجي والذين كفروا lalle wanda suka kafirta wa kazzabu bi ayatina suka karyata da ayoyi laifi ne suke biyu ga kafirci ga karyata ula'ika ashabun na irin wannan sune ma'abuta shiga wuta ashab abakan wuta in kana neman wuta in ka gan kaga wuta in kuma su kake nema in ka ga wutai ka gan su ula'ika ashabun na kuma abuta shiga wuta kun fi haka da kuma a wutan za su dawo ina fata mun fahimta a wuta za su dawo in an sa ayin wuta wuta an sa ayin aljanna aljanna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace sai a zo da mutuwa a kamar rago sai Allah ya ce wai ɗan wuta ga mutuwa ya za a yi da ita sai sai ya Allah a barta watakila in tahiya ta yi tahiya za ta zo ta ɗauke mu mu huta ina fata mu fahimta sai Allah ya ce na ji magana ku kuma ya aljanna ya za a yi da mutuwa ya aljanna ya mace ya Allah a yanka ta mu huta ku san kawai an kare da ita din din din sai Allah ya ce ku ƴan wuta a gidan duniya na muku umarni ku yi kaza ku yi kaza kuka ki na hana ku kuka yi buku bu magana ta buko to ni ma yau bala mu magana ku kuma ya aljanna a gidan duniya na umarce ku ku yi kaza kuka yi na hana ku kaza kuka hannu ni ma a yau magana ku yanda kuka zo magana ta ni ma magana ku zan a yanka ta sai a kawo mutuwa sai a yanka mu ya aljanna muna jin daɗi ba mutuwa na'am su kuma yan wutar la ya mutu fiha musa mutu ko kuma musa rayuwa inda za su mutu ma ai da su to Allah shi tsare Allah ya ce wallazina kafaru wanda suka kafirta wa kazzabu bi ayatina suka karyata da ayoyin ulaika ashabun nar irin wannan su ne ma abuta shiga wuta kun fiya kaliduna kuma a wutar za su dawama in aka ce dawama ba shine karshen azaba in aka ce kuma za ka dawoma a aljanna shi ne ƙarshen daji ai jin daɗin duniya ba a dawoma shi yasa bai da daji na aljanna kuma dawoma za a yi shi yasa yake da daji ko da a ce baka yi arziki yi wa aljanna in dai za ka dawoma cikin nema to shi kenan na'am to barazana kuma kai mu duniya ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace talakkan aljanna shine wanda za a hada arzikin duniya so goma na'am ba so dai ba da na dubbai da na qatar da na lebanon da na kuwait da na saudiya da na china da na kafin masawarai shi muka ƙara kamuwarai mu ba ƙasa ba ce a wajen ba ƙasa ba ce mun yi sifirmar kinta har a cikin memuwar kinta ko muna ba da misali ko da na kafare ne na america ka ƙara kamuwarai mu mun yi bara a tun minan laji mun baranta hannun riga fau-fau-fau Allahumma tsini ni minal jarabat ina fatan mai Allah subhanahu wata'ala sai ya ce ya bari isra'ila ya ku banu isra'ilawa su waye banu isra'ila malamai suka ce yahudi ke kuma yahudi silsilar banu isra'ilawa ta fara ne daga annabi yaqub annabi yaqub baban annabi yusuf annabi yaqub dana annabi ishaq annabi ishaq dana annabi ibrahim shi yasa yusuf ya zama imun ibnu karim ibnu karim shi mai karamci baban shi mai karamci kakan shi mai karamci kakan kakan shi ma mai karamci annabi ibrahim ya annabi ibrahim iya biya da annabi isma'il da annabi ishaq su biran amma a su birakin nan kan iya kan jikoki kan tattaba kunna sai da ya samu annabu dubu shi annabi ibrahim shi kadai a wannan biyun iyan shi su kuma suka aiwa annaba yadda aka samu annabu dubu a zuriyar annabi ibrahim yasa Allah ya ce ulaiikal ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina mu'minan nabiyina min zuriyati adama wa mimman hamalna ma'an nuhi ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن كروا سجدا ذرية دام شيء النبى آدم شيء كان قواني أبو البشر عيد ها النبي إبراهيم كما نواي النبى آدم to shi kuma annabi annabi yani ibrahim shi kuma kakan annaba shi a duniya babu wani mahaluki da ya samu jikoki annabu dubu sai shi min zuriyati adam wa min man wa min zuriyati ibrahim wa isra'ila to isra'ila annabi yaqub daga nan da aka samu yahudu shi sa yahudu ko suke wa'azi zaka ji sira ibrahim yaqub musa su ce mai mowiz na'am ina fata ku mu ta su ce ibrahim ibrahim suke ne yakub david jacob ya gwara ciji ina fata mu yusuf joseph exensif ba exensif ba ya bani isra'il kawai dai abu mahallin shayar banu isra'il su ne iyan annabi yaqubu yahudu kuma sun wara daga yaqubu annabi yaqubu daga nan da aka fara samun yahudu wanda su musa su isa su dawuda duk yahudu ne shi yasa a kabila ta yahudu an yi samun annaba da yawa kuma aiki sun fito ne daga sai Allah ya ce ya bani Isra'il ya ku bani Isra'ilawa uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum ku tuna ni'imar da na muku Allah ya ma bani Isra'ila ne wa aufu bi ahdi Allah ya ce ku cika da alƙawari na ufu bi ahdikum sai in cika muku da alƙawari wa iyaye farhabun da gare ni kadai za ku ji tsoro malamai suka ce wannan kalma ta ya bani Isra'il a cikin bakara guri uku ta mai kuma duka yakubu ake niyan annabi yakubu kaga anan na farko Allah ya ce ya bani isra'ila zukuru ni'mati allati ana amtu alaikum yakubu nu isra'ilawa ku tuna da ni'imar da muku ma'ana Allah ma banu isra'ila ni'ima da yawa yahudu kaga mata yahudu ba su ne in suna tahiya kawai girgije yake musu inuwa وزللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون su diyan annabi abu wannan yahudi duk suna tafiya duk ranar da ake to zo rika musu inuwa kawai suna cikin ni'ima su ne Allah ya sauko musu abinci daya da diyan tsaki da zunwa suka ce ka lan nasbira ala da'am wahid fadu lana rabba yukhrij lana min ma tunbitul ard min baqaliha wa qisaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha qala tasdafiruna allazi wa anna allazi huwa khair ihmidu misra fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alayhim al-zillatu wal maskana wa ba'u bi ghadabin min allah ina fata ku na'am su Allah ya musu ni'ima da yawa to amma da yake sun kangare sai ubangiji subhanahu wataala ya jarabce su su suka nema a kawo musu wancan sai aka kawo musu da ɗin tsaki ne kawai da zuwa abu sai suka ci kusa yi hakuri a kan abinci ɗaya su dai a roƙa musu dai abu mai ɗan wahala wanda za a sha hai an yi noma kawai da daga sama za a sauko ɗayan tsaki a soye soye wa mala'iku ta mala'iku ce wanda su rigijin kuma ana ga shigin kawai zuwa duk a kayan zaki akwai abin da ya kai zuwa zaki da lahiya kuma duk zakinta kuma ba ta cuta sai dai mata huta mata ina fata muku to shi ne abinci su amma suka cewa ruwa abinci ne buwa yi wani guri mata suka ma annan musa lan nukumi na laka hatta da rallaha jaharata fa a kasa tukumin sa'ikatu wa an tun zali ina fata muku an musu ni'ima ta yawa amma sai suka gangare su ma daga sun kangare Allah sai ya ramu abin da suke to anan sai Allah ya ce ya bani Isra'il ya ku bani Isra'ilawa kun gani kalma ta ya bani Isra'il anan an ce ya ku bani Isra'ilawa kaga an kiraye su da kabilar ai bani Isra'ilawa ana ne diyan annabi Yaqub yani wanda za su wanda suka zo bayan annabi Yaqub wanda annabi Yaqub shine silsila sai Allah ya ce uzkuru ni'mati allati an'amtu alaykum ku tuna ni'mar da ku na muku ni'ma da yawa sai dai wa auku bi ahdi ku cika da alƙawari kenan biya alƙawarin da Allah ya dauka da su wa idza akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni wa zil qurba ila in muka je kadan za a samu wannan aya wa idza akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna to alƙawalin da aka rika da su kasu bautawa kowa sai ba to amma sai suka kanga ina fata ku to shine Allah ya ce ku tuna kuma ku cika da alƙawalin wa aqum bi ahadi ku cika alƙawali na ku bauta mun ni kadai ufu bi ahadi ku ne cika muku alƙawali wa iyaya farhamu kare ni kadai za ku ji tsoro to amma ba su cika alƙawalin ba Allah ba su jin tsoron Allah shi kadai suke jin tsoron wani ba Allah ina fata mu kina alƙawarin da suka yi da Allah su cika kai ma kai alƙawari da ni ma na kai ma kai kuma su ma wani zai ce yaushe muka yi wannan alƙawari wallahi ku tunda mu Allah ya faɗa tafi aya ce a cikin surat al-araf wa idza kadara kuka min bani adam min zuhurihim zurriyata zurriyata wa ashhadu ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bal shahidna an taqulu yawm al-qiyamati inna kunna an hadha ghafilin aw taqulu inna ma ashraka aba'una min qablu kunna nuridu min ba'di afatuhlikuna bima ba'ala wannan alƙawarin to mu cika sai Allah ya ya cika shi Allah abinda kai shi yake ma aljazamu min jinsi in kai kyauta sai ya kara ma in kai rike shi ba sai ya rike da shi muna da nasibi gam ina fata burinta Allah ramma sai ubangiji kuma aya ta gaba malam وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون
sai Allah subhanahu wataala yace wa aminu bi imani bima anzaltu da abinda muka saukar inji Allah musaddiqan lima ma'akum shi abinda aka sauko na Qur'ani yana gaskanta abinda ke tare da ku na at-Taura wala ta kunu ka ku kasance awwala kafirin bi ku ne farkon wanda ku kafirce ma annabi ma wala tashtaru bi ayati zamanan qalila Allah ce kakku saida kakku masanya da ayoyi na da kudi kadan ma'ana a baka kudi kadan ka boye gaskiya nan fa ba wani malamin bid'a ba da ya karanta mai rubutu ya ce a ai Allah ce wala tashtaru bi ayati zamanan qalila ai Allah ce ka saida ayoyin shi da kudi kadan kenan an ma rubutu ka ba da yawa ba haka ba ke wala tashtaru kan ku sai da bi ayati da ayoyi na samanan kalila da kudi kadan ashe duk miliyan dubu so dubu in triliyan dubu aka baka ka boye wani abu na qur'ani kadan ne aka baka duk yawan shi kadan ne saboda girman magana Allah da kabu ina fata amma wallahi wani sai a bashi wani dan kudin da bai taka kara ba karya ko dan tsoron wani alhaji yana bashi kudi ko dan tsoron gwamnati tana bashi kudi ko dan tsoron wani yana bashi kudi sai ya ji hudin gaskiya ne ya daure aya ko dan san matsayi ko dan san girma ko dan san wani abu daban wallahi to wallahi ka sani duk abin da aka baka wallahi duk yawan shi kadan ne saboda magana Allah ta fi karin asiri ka wadi gaskiya komi take jama ta ta jama kai dai baka wajen ta ba wannan abin da ka rasa in za a baka dalilin wadin gaskiya Allah sai ya baka limki kaka ji tsoron kowa ni ma kowa gaskiya alhaji ne wani mai gaskiya malami ne kuskure wani mai gaskiya in gemun shi ya tun daga wani mai gaskiya kaka ji tsoron zargin mai zargi kaka ji tsoron tsoron kaka ji tsoron tsoman mai kutun tsoma kaka ji tsoron kutubulkin tun mai kutubulbul kaka ji tsoron rawanin mai rawani kaka ji tsoron jangidan mai jangido yi tsoron subhanahu ina fata mu amma su yahudu koyar su shi sa ma da suka tashi sai suka ce uzairu dan Allah وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى wanda suka ce uzairu dan Allah ne annabi uzairu annabi kuma banu isra'ila ne yahudi ne a baitul maqdis yake baitul maqdis wannan a can yake yin taka isra'il amma a lokacin nan da din musulmai turan nan kuma su kasa ai a taura suke karanta kuma uzairi ya harrace a tauratun daga bakara hannasi ma'ana tun daga bango na warkuwa ya zuwa bango to akwai wata annoba da aka yi a cikin baitul maqdis mutum dubu talatin ne a cikin baitul maqdis a cikin garin isra'il kin lokacin mutum dubu talatin kama a ce annoba irin ta corona mai kashe mutane ko ciwon ciki ko makamanci ko mutanen sai suka ji tsoro sai suka huto daga baitul maqdis za su bar garin annabi kuma ya hana in ana annoba ku tashi ku bar garin wanda yake waje kuma kai shi wannan dan na hadisin annabi Muhammad da corona ta zo da an sani da ba sani ba da tura da kafirai da tsinanu duka da wannan dan na annabi aka yi hukunci sai a ce duk wanda ya je wata kasa ko da ba dan kasa bane kai da ya tsaya a ga ya zata kuma dan kasa kai huda annabi ne ya faɗa shikenan su ya suka hudo lokacin nan wai tsoron kansu mutu shine Allah ya ce alam tara ila allazina kharaju min diyarihim wa hum qulubun hasara al-maut fa qala lahum allah mutu thumma ahyahum inna allaha la yuzillu ala an-nas walakin akthara an-nas la yashkurun sun huto tsoron mutuwa sai Allah ya ce duk ku haɗu su dubu talatin shi kuma a lokacin da annabi zai yana da wata gonar shi da yake zuwa bayan gari to ya tafi bayan garin ne kafin ya zo ya ga mutane duk a mace mutum dubu talatin ya zo ce aukan lazimar ra alaƙar yatin wa iya kawo yatin alawar shi kala an layu ni hajji lawa da mautiha fa amata hullahu mi'ata shi ya gansa a mace ko to fa amma dalilin shi da yace sai Allah ya raya wayannan bayan su mutu fa amma ta hullahu ya ta'ala sai Allah ya ce mutu sai mutu da jakin shi yazo da dan waken shi da wurin shi ina ba za mu amma kafin ya fito daga gida akwai wata da yake shekarar ta goma a lokacin ta gan shi da ido yanzu shi ne ya zo ya zaune mutum dubu talatin sai ce yanzu Allah zai raya su bayan sun mutu sai shi Allah ya kashe shi ya zai a mace koko su kuma da Allah ce alam tara irin da zai da kharaju min diyari wa hum qulubun hadaran baw fa qala lahum Allahu mutu summa suna mutuwa sai Allah ya ce ku tashi sai kuma suka tashi su dubu talatin din yadda suka ga mutuwa yadda suka ga lahira kuma yanzu suka ga duniya suna daga cikin akwai mutane da yawa wanda Allah ya kashe su ɗaya da suka ga lahira kuma suka ga duniya wanda mun sha kasa da yawa ne a Qur'ani to yanzu wa'annan suna ciki su dubu talatin yanzu kuma sai Allah ya rayu su ma'ayamu yanzu su kuma da suka tashi yanzu ga wa mace shi ya dansa a mace su ma sun rashi ya salam ina fata ku shi ne Allah ya ce fa amata wallahu bi'ata amin summa ba'asa shi kuma a wannan macen sai da ya shekara ɗaya su amma sun mutu sun rayu wanda lokacin su yi daga baya sun mutu amma yanzu shekara shi ɗari yaro sun ma haya sai Allah ya tada ya ta ce kala kam labis nawa ka zauna ala kala ce ya ce labis yoman malumai suka ce ya ce na zauna wuni guda ko rabin wuni saboda da tsayin da ya zo sai aka tada shi da marce yake ganin yake ganin ɗazin amma kuma malamai suka ce abin da ya sa ya ce wunin shi guda da ya kalli abincin shi da ɗan wake don allah ɗan wake yawa in ya kwana ba ya zafi ba in ma ya wuni salati an ce ya da abinci ne wanda busu kwana guda mai tukatarar amma kuma yanzu abincin allah ya ce a sun ba ba sa ƙala kan labis ƙala labis yau man au ba da yau ƙala ban labis da biya fanzur ila da alika wa sharabika lam ya tasanna ai lam ya tagayya allah ya ce kalla abincinka da abincinka da su jirki da ba ruwan ba bai yi amma wanzu ila limarika kalli jakinka to shi kuma jakin sai aka sa shi ya rindiddike ya yi kashin baya wani kuma nan zai ra lalle ya yi shekara na ɗari nan kuma in yi leƙa haifu kamar wanzu ne wanzu ilahi marika wani amma kuma kalli jaki yanzu kamar fulif sai da kai kallo yanzu za a tada mani ko ya ga jakin nama daga can ya wuto kashi daga can kafa ta hadu nan cinya ta hadu can hanji ta hadu a gaban shi kamar fulif kuma jakin ya tashi ya rugurguje ya hamiya Allah ya ce hau kuma ya hau yana shiga cikin gari ya ce ni ne wuzir aka ce haɓar da Allah wuzir da amman tabbatin shi shekara ɗari yanzu ne wuzir da mutuwa ya ka ce kai ne wuzir ya shiga gidan shi ya ce shi ne wuzir aka ce wuzir amman ce da mutubatin shi ma shekara ɗari in ka ce kai ne wuzir wuzir na da ya harrance a taura tun daga bakar hannasi za mu ɗauko ma ita ka yi ta ka yi tilawar da mu ji ka yi ta kuma akwai wata ɗiyan wuziru shekarar da yanzu ɗari da goma in shi kuma a lokacin da yana ɗan shekara hamsin ne aka yi wannan abu ke ne yanzu iya tashi shi shi shi shekarar shi hamsin ita kuma shekarar ta ɗari da goma aka ce za mu hudu wata ɗiyar uzairu saboda ta dan shi da ita tana aiki a ɗan shekara goma in yi za mu zai iya rike yanar da shi ya ce to a hudu aka da kila ake rike ta tana ina yake ina yake da sanda ana to gara ga ana da kana dari da goma ta kalle shi ta ce wallahi uzairu suka ce to sura hujja ta biyu a taura ya harrace a taura tun daga bakar hannasi aka hudu a taura suka sa a gaba kamar yadda ake musabaka ta alqur'ani aka ce to su aya kaza tana ina yace tana bakara aya kaza tana tana ali imran ɗaya fa tana tana suratu al-kabur wacce aya tana ina yadda ake musabaka qur'ani suka ga an yi ko ina suka ce wallahi kai uzairu daga ne suka ce to kai dan Allah ne daman dan Allah ne yanzu ka yo yan baban ka kai shekara da ni ka dawo shine wa qalatu yahudu uzairu ibnullah wa qalatu nasara masih ibnullah zalika qawluhum bi afwahihim yudahuna qawla alladhina kafaru min qablu qatala wallahu an la yuhun ina fata ku kaga kaga yahudu tuba ba tuba ba shi yasa ai itlaq ya ce wallahi ana so duniya ta zauna kawai a shahid ya ce kama yana kashi ya ne kashi ya yi gini mai gini alman dan alman ya kama ya hudu ya tun yanzu duk shekara sai an yi bukin kashe itilar da ya yi da yawa ya hudu yau in ba hauka ba wani buki ne na hudu aka kakashe murna ce wai bukin bukin ciki yi kuma ina fata mafi to gaji ya kudu gaji akwai alkawali ta darsu akwai amana da aka yi gasar duniya ta gaba daya wahi gaba da musulmi ya gano duk duniya babu wanda ya yi gaba da musulmi kamar mai لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدنهم أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نسارى ذلك بأن منهم كسسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون da aka yi gasa ta duniya waye ke yi da musulmai yahudu waye ke biyo da baya mushirki waye da uku sannan kirista shi ne da uku shi kun yi kusa da shi kaɗan amma ba ya nuna ba dan uwanka ne a yanzu wani zai zai ce a yi wahadatul adiyani to ai da kirista da musulmi duk dai injuwa yawa dan tafet wai shi ne wani shi ne suke daidai tunda duk da biya sai amma mu ba mu ba wallahi ba ba yan mu ba suna so suna zagin Allah yesu yesu sunanka da dadi mun ji dadin sunanka domin kai ne Allah yanzu wannan shine أعوذ بالله وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتكر الجبال حتى أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحساهم وعدهم عدا وكلهم آتي يوم القيامة فردا Allahu akbar
ولا تلبسوا الحق أكرمك الله ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين
Allah ya ce, "Wala tarbisu al-hadda bil ba'di." Kakku cakuɗa al-hadda ɗan gaskiya bil ba'di da ƙarya. To aikin Yahudi ke cakuɗa ƙarya da gaskiya. Kuma Allah ya ce, "Wala tarbisu al-hadda." Kakku cakuɗa al-hadda gaskiya bil ba'di da ƙarya wa taktumul hadda koye gaskiya wa antum ta'lamuna alarke kun san gaskiya. Kafirai Yahudi ke su abinda suka saba shi. su ɓoye gaskiya su bayyana ƙarya kuma su cakuɗa gaskiyar da ƙarya har a rasa wace ce gaskiya aikin yahudi ina fata ku shi sa Allah subhanahu wa ta'ala yace balla tazifu bil haqqi ala al batil fa yajmahu fa idha huwa wa qul jaa al haqq wa zahaqa al batil innal batila yahudu duk duniya babu wanda ya kai su sanin siffa annabi muhammad amma boyewa su allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wanda muka ba su attaura da gida yahudu sun san annabi muhammad sama da yadda suka san diyansu na ciki ka san yadda ka san danka na ciki baka san kanka ba kai yadda ka san kanka ai kai ganin ka kai to amma danka ba tun yana ciki kasan da shi kasan zanwace kasan ya ai ina fata mun bai da karamar suna kasan kasan shi sai ina fata mun bai to Allah da ya tashi ba su misali sai ya ce allazina atinahum kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abla wanda suka karanta at-taura da injila sun san annabi Muhammad sama da yadda suka san iyansu na ciki yahudi ya yi kowa sanin waye annabi Muhammad ya san siffashi a cikin at-taura da cikin injila allazi yajidunahu maktuban indahum fit-taurati wal-injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith wa yada'u 'anhum israhum wal-aghlal allati kanat 'alayhim fallazina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nassaruhu wa tabawu nura allazi ma'ahu ulaika hum sun san annabawa kirista ma da kake gani munafukai ne sun san a cikin injila akwai su ba annabawa shi yasa sarwanar faris kirista ne dan faris faris ba faris san jarman ba ta tsinan na tazawaran shi ba asalin faris da faris yanzu haka akwai faris a iran iran iran garin yan shi'a faris tana daga cikin ƙasa ta tarihi ta iran to amma wannan wannan hanyar da bayan da ta ɗauki wannan su da wa san faransa wa san paris san german ba da daga daga kisra sai sai sai kisra da kaisar su ne shahararru kamar yanzu da kuke ce a america washington ku ce kai ni paris ma ban da sa a ce rasha ya kubara ba da rasha da rum italiya da kuma paris da wannan kai ingila london ina fata mu ina fata mu to dai kun ji salmanar paris ba kirista dan paris da ya karanta injila sai ya ga siffa annabi muhammad shi siffa shi bai cin sadaka sai kyauta yannan kuma yana da wani hatimi a bayan shi kuma a cikin injila sai aka nuna inda zai zamana madina guri ne mai rukuki guri ne ba wani mai rukuki mai ni'ima a cikin injila ya karanta ya nemi ina ne garin har ya kai garin madina tun daga paris iran yana zuwa garin madina to bai san bayan da bai ya kwana biyu a lokacin nan annabin bai ma bayyana ba ina fata muku to yana zaune ran nan ya hau bishiya itaciya kawai yanki labari kai wannan annabin ya bayyana ba a cikin garin madina bai san lokacin da ya faru ba daga bushe shi da ba abin da ya zo ne wani kuma an ce annan zai mutu annabin nan zai zai nan zai zama bai san lokacin da ya faru daga bushe sai ce to shi ke ya nemi inda fada annabi muhammad ya nemi gidan manzo Allah inda yake zama da sahabbai kawai sai ran nan sai je kwadon goye wahala ya tara kuɗi sai sa a cikin wata irba kwalashi da ya zo annabi yana tare da sahabbai sai ya ajiye ma manzo Allah ya ce manzo Allah ya ce kawai bai idan lokacin da ai bai bai imani da shi so ne yake yi ya gwada shi ya zo ya ce wannan sadaka ce annabi a nan ma ya ce sahabbai a rarraba kowa ya zo bari tashi da komi ba a tashi ba komi kuma ba akwai gidan shi komi ba sai ce ya yi gyara mata wani kuke hallo an sha kwana hallo ya je kwadago kwadago sai tattara kuɗin shi sai zo ce wannan ita kuma kyauta ce sai aka ce kyauta ce masha Allah masha Allah to ni ma a sa da ni a rarraba da ni saboda shi annabi Muhammad shi ma an kama shi yake sa wai kan wai kana babba an kama maka kuɗi kuna zaune da mutane ana gira wai kawai ko ka ce a ji a sai ka ji a sai naman kai a kai gida yanzu nan alaki ne alaki ne idan mutum kai abinda mutum ya gani wannan wallahi kana mai sufa annabi ba ya ce to ni wa annan raba da ni a karba wani ma an gaba ce raba annabi ta yi tun mai rabo ya zama shi da ƙarshe zai samu sakin ƙawo a ko shayi ake raba mai raba shayi sai ya ba kowa a tsa'ida ta musulunci sai ya ba kowa ƙarshe in ya samu to in bai samu ba shi ya sani ba dai ba shi ya dauka zai raba to ni wato wai ina tabbatar ma mutum iya tashi raba shayi da farko ma ya cika ma kan shi zai aiki shi nan ya ba hadisin annabi to wallahi wala mutum karka bin hadisin ka bari kowa ya samu in ka samu kai ka sani in baka samu ba ba kai ka ce za ka raba ba ina ba samu kai a irin tafiya ce ta su wayancan ko yanzu ina suke si ina ba zan kuɗi sai ya je ya samu kuɗi shi sai ce kyauta ce annabi ya raba shi ma aka ai ai ce a raba shi ma aka yi ya ce to ya ga annabi kenan zai tabbata abin da aka karanta min ya karanta cikin injila haka ne. sai ce sauran abu ɗaya ai annabi yana da khatimun nubuwa a bayan shi wanda an rubuta muhammadu rasulullah yace to kuma ya za a yi ga wannan khatim kullum in ya zo ba da annabi sai ka kewaye annabi ta bayan shi ya za shi goma ya ce ba annabi guda mun kawai ran da yana cikin kewa ya ce annabi ya ce ya salman a turidu khatimun nubuwa kai salman kana so ka ga khatimun annabi shi ne ya ce yi annabi ya wuce mai ga ya rungume annabi muhammad ya shahadu annaka rasulullah siffa annabi ba yanzu wannan kirista ne ya karanta siffa annabi ma cikin injila ya zo ya yi imani da annabi Muhammad duk kirista wanda da kake gani wannan fastotin da fasto yaya da fasto hashim da fasto kaza duk sun inda injila ta gaskiya ce to akwai siffa annabi ba da duk kirista inda na gaskiya ne inda injila ta gaskiya ce ya yi imani da annabi sallallahu alaihi annabi da ya bada labarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa mubashiran bi rasulin yati min ba'd ina muku albishir da wani zai zo sunan shi baya na sunan shi ahmad annabi musa wanda suke ja mu ayye su yesu to annabi musa ya bada siffar zaunar annabi kai duka ma annabawa su zauwa ne suka yi suka sharan fage wai kafin annabi ya zo yanzu mun wani brazilian ne zo sai a turo muku gwamnoni a turo muku ministrori kafin babban ya zo to shi ma ina ba ta hukun mutum da Allah in zo kawo zo kawo kai tafsiri ni ya yanzu ina ba ta hukun zo kawo kai tafsiri ni ni ya yanzu na ramata ina ba ta hukun Allah ya ce wala talbisul haqqa bil batil kan ku cafu da alhaqqa gaskiya bil batil da ƙarya wa taktumul haqqa ku boye gaskiya wa antum ta'lamun alhali kun san gaskiya ce kenan kawai gaskiya a bayyana kan ku cafu da alhaqqa gaskiya bil batil da banna wa taktumul haqqa ku boye gaskiya wa antum ta'lamun alhali kun san gaskiya ce in dai gaskiya ce a bayyana ta ka alko wajen bayyana gaskiya kaka ji kakka ji Allah yana tare da kai ina fata mai sai Allah ya ce waqi musallata ala rama waqi musallata wa atu zakata warka'u ma'a raki'in Allah ya ce waqi musallata sai da sallah wa atu zakka ku ba da zakka warka'u ma'a raki'in ku yi ruku tare da masu ruku anan malamai suka ce da aka ce waqi musallata ku tsaye da sallah jam ku yi jamu sai inda wani uzuri mai girma rashin layiya mantuwa barci wannan allah ya ke ma amma layiyar kallon kawai kana zaune ka yin jamu wallahi sallar jamu farilla ce ka ce masallaci ka yi sallar jamu farilla ce ka gani wa a zamanin mazala wani makawa ne ma bai gani dan jagora bai da dan jagora daga gidan shi zuwa masallaci nisa a hanya akwai zakuna lokacin da akwai macizai ya zo ya ce maza Allah mun uzuri duka sallah a gida ba yana jan ba saboda ni makawo ne annabi har ya mai uzuri har ya ce annabi ce a kira mu annabi ce kana jin kira sallah ce yi yace to je ka masallaci ya kake jan ku ba mai ba uzuri kai daga gidanka zuwa masallaci nan darki daga gidanka zuwa masallaci babu zaki ne babu musa babu damusa kuma kana gani radau madaukai ko karewa kai kai ina fata mu kenan sanar da mu kai wallahi a sallah akwai wani sikire da mutane ba su a sallah a sallah akwai arziki Allah ya ce wa amur a halaka bis salati wastabir alaiha la nasaluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu dalilin sallah Allah yana da na'am kai a sallah akwai wani sekare akwai biyan bukata a sallah Allah ce wasu hiru da sabari ku nemi taimako da haƙuri da sallah ashe da sallah da haƙuri kana iya cin galaba a rayuwar ka duk abin da ka sama sallah a sallah akwai lafiya an yi ittifaqi wallahi babu lokacin da jinin ka yake circulation kamar lokacin da kai sujada in kai sujada shi aka ce a sujada a lahiya 70 ce cikin dai a sujada lahiya saba'in cikin ɗaiɗaiɗai lokacin jininka da duk wani circulation da bugan zuciyarka a lokacin da ya yi daidaituwa shi sa aka ce duk wanda yake son lahiya ya yawaita sallah bayan ya yi farilla ya yawaita mai nafila musamman sallar cikin dare wallahi sallar cikin dare ko ita ta kara ma haske ta kara ma ni'ima ta kara ma lahiya kuma ta kawo arziki malami talib ya ce tarumul izza sun bata namun laida ya gusul bahara wani alaban lahara ina fata mai ulul kari bil imam al awali wa jam'u al ilmi fi tarkin du'a ina fata mai tarumul izza kana neman daukaka summa tanamul laila kana bacci da ya gusul bahara wani alaban lahara mene wani ulu nutso yake cikin ina teku teku yake shiga kai shiga teku ka ka tashi cikin teku na'am ka tashi cikin teku ina ba zaune mutane suna barci tashi to amma a lokacin nan shaidan ko da baka yi barci a lokacin nan shaidan yake zauwa ya rika kai a sauran dare in ma baka yi barci wani bangare shaidan a lokacin nan zai sa ka kai barci to a yanayin ne za ka yi da shi ya kai kai faɗa za ku gwagwarmaya eh kamun jikinka yana cewa kwanta da sauran dare ka ce kai da an zama kacin banza an ki ba ina ba zamu baka kai baka yi wurci ba yace kai kai baka a kai da shi dama an dabta yi in ka zo ga wannan wani lokacin da shaidan kulli uku yake a kanka daga ka tashi da ka tashi ma yake ambaci Allah alhamdulillah allazi ahayana ba da ma amatana wa ilayhi nushur kuma ne ko ka tashi da la ilaha illallah kai ne ka wani kalma kai ambatar Allah to wallahi kulli ne yayi sura da to in ka tashi ka je kai alwala kulli da biyu shi ma yayi sura da in kai da ka alfi shi ba kulli na uku sai ka tashi da sai in ji Allah Muhammad ya ce kana nishadi ka duk wanda kaga salamu alaikum ya ne muna da ko da baka da kai na kai amma wani da ina tabbatar ba wani sai wurgu ya wurgu ya korware kulli bi ya bar daya wani ma da yake ya ya bar biyu wani ma duka kullum shi yasa ya tashi yana bakin ciki yana ni wallahi inda zan ga kafan ya hubusa kuma wai watakila ma yana da kuɗi wannan amma yin kaga rayuwar ta mai kunci ina fata muku saboda bai ruwa tsarin annabi ba sallallahu alaihi wasallam ai musulunci ne an da koyi rayuwa da dada wa a musulunci ne ake rayuwa da dada kafiri yanzu an ne in ya tashi dama wallahi kafiri wanda daga kake gani tsamun baki wace tsamun baki su kuma su wani sun je ban daki wa wasa sa ruwa ba shi mun yau ana kuma ina tsanta ina tsanta mai can kunne da idan musa kuma wai ka ce wuri ya gari wai ka ce ya gina gari ya gina ƙasa ɗan ya ci gaba ci gaban mai gina rijiya kai kuma musulmi ba wani abu da ka karanta ƙura'ani ka yi sallah nishadi sallah nishadi da ke ka san wani bi waɗansu da muka sa su da shaɗin ba irin ta annabu ba ke yau an zo kama an tada wajen sha kawai shaf shaf shaf kowa mu yi mu ƙari ya zo wannan ai ta da mu hankali ne ba gaskiya ne ba a'a annabi ce yake ma bilal arihina ila salati ya in ran shi ba ce yace bilal tashi mu je mu hada sallah mu samu nishadi to mu kuma control mu je mu yi sallah mu huta mu yi mu kare mu huta mu ne mu yi bukatun mu mu bukatun mu ya hikari ya ya yi girma sama da ni da Allah mu huta ni ta ishe mu wallahi wani haka ne yake fasar da sallah ita kuma ba haka ba za mu mu je mu hara a lokacin da za mu samu nishadi ko mu so mu kare wallahi in kana sallah kana nutsuwa baka so ka kare to imanin ka kai ciki ka auna kanka wani daga ayin dan jawa dan jawa kan da Allah na ya shafewa da Allah mu kawai ya kare tsutiri ne gare ni kuma wallahi wani na kare ba abin da zai hira ce wataƙila ma ana cikin hirar ce ta balo lokacin sallaye wani ma har raka biyar biyu ta bar shi ko dai ma sai ce da gudu zai alwala wani kullum sai raka wani sun bar shi shi business gare kudiri gare hira gare da yawa ana cikin hira kawai ina fata ku a'a lokacin da ka zo ka fara sallah lokacin da za ka fara samun mutuwa gaba da kai ga kai ga Allah ne Duk kai da Allah ne kai da Allah ne kuke tare kuke tattauna ka ce ne ya ce in ka ce alhamdulillah rabbil alamin sai Allah ya ce hamadani abu kana faɗi in ka ce arrahmanir rahim sai Allah ya ce asna alayya in ka ce maliki yawmiddin sai Allah ya ce majjadani abu in ka ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai Allah ya ce hadha bayni wa bayna abdi in ka ce ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin sai Allah ya ce haza li abdi wa li abdi ma sa'ala wannan tsakani na da bawa ne da ni da bawa na abinda ka roƙa za ba ka Allah ne yake ce kai ka ce ya ce kuma ya karkar hikarin hankalinka wani wuri ai lokacin da ya kamata hankalinka kawai ya zubo zuwa wajen الإنسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه إن كيف كان شيئا كساعك كسام شعوري كان يدع الله كان يدعو kuma ka alaka kana sallah kawai ɗaya can ɗaya can ba wani ba wallahi yana sallah ba ka gane ba sallah ce ka ce wai me sai ce sallah ce ya yi wani da matafin shi lamarin shahararri kai da kake gaban Allah nutsuwa za ka kuma wallahi in kana so ka nutsu ka yi haka yi yanzu ka da kai zare zare haka zare zare wata roro ce ka yi haka na rantse kame ya ce kadu zuciya ka kame na ta guri guda wallahi tallahi billahi la ilaha illallah la ilaha illallah ba za la haka yasa da ya zalla dare ne ba bai yi ba ko daya ni ne da wanda kuma sannu kamar haifu annabi ce kuma ku yi sallah yadda ka gani na'am ya ba na'am in dai kana so ka yi sallah irin ta annabi Muhammad haka ka na'am wani a can ciwon ciki ne da a gidan wawai wani ne ya tashi da hauka ne cewa ya wa imamu malika da ya tuba da ya gane bai iya tsayuwa su wa imamu malika aka ce mai ina fata ku annabi kawai haka ya tsaya kai ma ke kuma ya zo a siga ko kai arrasu ko kai asai rasa ka rike wannan ya zo zan siyaka su jimke nan ko kuma ka dora ba tare ka yi ba ina ba za mu ko ka yi haka ko ka yi haka su biyu ne ba haka wani ba wani kuma kasance kuma ba dora kasance kibiya ina ba za mu kirji ina ba za mu duka babu shi biyu annabi sallallahu alaihi wasallam sallu kamar aiki mun ka karanta littafi na Sheikh Nasiruddin Albani sifatu salatin nabi min at-takbir ila at-taslim ga Sheikh Malik Ilyas Zandar az-Zandar ash-Shak al-Damagarawi mun bashi da kitab mun bashi professor ta a Niger wani wanda ake sa albal kamar malami a duniya a Niger ina ba zama to yana da yana yi wani lidayi ne kaga yayi yana bulugul maram yana muwa dai mamal yana bulugul yana sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam takbiri ila taslim ka annaka ga tafsirin qur'ani ga kuma alwajiz ga alwajiz ina ba zama yanzu anan kadai ba ya dauki wani ne ku yana yana yar gaba ne ba to amma wasa sai wani ya ce ga aika dai aika kai ina fata muka ga facebook ga tiktok ga youtube ga instagram ga whatsapp to kai tiktok cin da wa akwai matsala ina fata fahimta aya ta ƙarshe madubu inda a karanta mu aya ta ƙarshe a ta'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun Allah ya ce a tamuruna nasa bilbir yanzu ku rika umarnin mutane da aikin alheri shine albir watan zauna a kusa kuma ku rika mance kanku kenan wannan ana magana da duk mai wa'azi kuma bai aiki da abin da yake wa'azi mai karantarwa bai aiki da abin da yake karantarwa mai fadakarwa amma bai aiki da abin da yake fadakarwa yana daga cikin mutum uku da su za a fara sa a jihar da malami da mai guri da wanda ya je jihadi sadautu su harkon annan lokacin da abu raina zai wata wannan hadisin sai ce wata rana manzo Allah ya ce mini kaza he su ba sai da aka zuba mai ruwa ya barka hannu ya ce ka ala rasulullahi sai hannu ya zuba he ya zuba uku ina ba za mu ya ce farko wanda za a fara jefa ya jahannama shine mai gudu kuma mai kudin wai kasuwa na wanda ya sayi masallaci ya gina masallaci ya gina makaranta ya taimaka ma marayu ya taimaka ma masu karamin gari ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza sai Allah ya ce ya zo da shi sai ya zo da shi ya ce kai ne mai kudi alhaji wani ya ce yi ni kai ya ce na yi makaranta na yi masallaci na yi makaranta na taimaka ma marayu na sai ce sai mala'ika ya ce kai ne daman dan a ce kai mai kudi ne mai yi matsalaci da makarantu da kaza kuma an faɗa sai a ce ku ja shi zuwa wuta sai a ja shi a dasar ka sai wuta kan a ƙasa sai a zo da malami a karamakan na a shayar ina faɗa mai sai ce to wala ya karanta ni na karanta na yi tafsiri na yi kaza na karanta na je wa'azi na je kauye na yi kaza ya ce kai da dama dan a ce kai gangaram ne ka dubu an ko faɗa gangaram ka hau zuwa ko a ce an waɗa kuma an waɗa yadda kake sa hali ku ja shi zuwa sai a gaci ki da sarka sai da hannu yau ga akar makalla ta sai yan jihar masu ce wai kai ba kai bane malami ne wazi mai horon mu da aikin alheri kana hana mu da mummuna sai ce ni ne in na hore mu da aikin alherin banda yi in na ce kan kuyi kaza ni kuma koya nake in je ni shi yasa yan wuta za su wadi ma malam sai a zo da shekau ina ba za ku yanzu ko ne ce shekau ba ma jihadi ba ne malam bashir ba jihadi ba ne wa ana magana wanda ya jihadi don allah sai a zo da shi a ce gayya ne sai ce mun yi jihadi mun yi mun kakkashe kafarai mun kashe an kashe mun shiga daji mun kwana mun yi kaza ya ce ai kai ne dan a ce ma kai sadauki ne kai mai kokari ne a jihadi wai wannan wanda ya dan Allah ba ni da mun shekau ba dan Allah shi ba jihadi ya ce a kayan da a ce masa dauki a ce ma bai kai jari to an ce ya ce Allah sai ce kuja shi zuwa jami'a sai a ja shi da sarka mutum uku da malami da mai kudi da su uku na harshe kowa kokari amma saboda ba su yi dan Allah ba ko kuma su su musamman malamai masu horo da ake alari da sayi su hana mummuna su kuma su boye a tamurunan nasa bilbirri kuna umarnin mutane da aikin alheri watan zauna a kusa kun kurka mance kanku wa an tun tattalin kitabu kuna karanta littafi a falata haƙi nuna muku hankalta ai ɗan kuka yi horo bi mal ilmu illal amalu bi ba kun wani ilimi ne ka yake duk ilimin ka in kai ne kai ne bal'amu dan bawura in dai ba to bal'amu dan bawura karshen ilimi ne ba karshen ilimi ne amma da bai yi aiki da shi ba Allah ya ce shi kare ne ba aka siffanta shi da kare to kai kuma ilimin da aka bai kai wani bala'abu da ina fata ku abinda muka wada daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah shi gafarta mana